za mu ci gaba da karatu na mai albarka cikin littafin muktasar sahih bukhari za mu tashi yau da izinin allah kitabu taksir salati littafin da yake magana akan kasarun sallah ayan muka kwana ko taksir salati takaita sallah eh tarik tarik salati tarik yau oh tarik eh yau 20 da nawa ne kam na boko ko na 20 ga watan jimada 20 ga watan jimada na biyu ko 2020 ai 1446 ko 20 da da nawa kace da hudu da biyu ga watan jimada a jimada jimada ula 20 da nawa kace 20 daidai 20 daidai ga watan jimada jimadar na farko ko eh jimada na farko hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1446 haka ne yawa shine daidai da 22 kuma ga watan 11 na 2024 Gregorian calendar zamu tashi kitabu tafsir salati littafin da yake magana akan kasaro a sallah menene hukunce-hukuncenta a addinance na farko babu ma ja'a ok mun riga mun shiga shi ne to babun fi kam ya kusuru salati ko a daidai nawa ne ya kamata a ce kwana nawa ya kamata a yi kasarun sallah ko kuma kilomita nawa ya kamata a ce an yi wato kenan kasar sallah hadisi na farko daga abu huraira radallahu anhu qala qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama la yahillu la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylatin laysa ma'aha hurmatun abu huraira Allah da shi kice annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa bai halatta ba ga ya mace inda ta yi imani da Allah ta yi imani da ranar lahira ta yi tafiya wadda ake kiranta safara kwatankwacin tsawon kwana guda ɗaya da yini guda face tare da ita akwai wato kenan alfarma shine akwai maharrami tare da ita ita tsingalimanta bai kamata ta tafi haka nan ba wadda ko shine abinda malamai suka yi ijima'i a kai ga duk matar da take nufin za ta yi tafiya ko kuma ga duk wanda yake son zai yi tafiya zai wato kenan sallan kasaro idan ya fita wato kenan daga dukkan gidajen garinsu ya bar gari ya fita to shine zai yi kasaro kuma alamai sun kilafa abin da yake wato kenan bayan fita daga gida din sadaka yanzu ta fita daga gidanta za ta tafi wani gari har na kwana guda da yini guda sai aka dauke ta a matsayin matafiya wato kenan mace mai tafiya mun gane don haka yanzu kenan in mutum zai tafiya dole sai ya bar garinsu wasu daga cikin malamai suka ce sai ya bar har gonaken garin da ya bar gonaken garin to shi kenan tafiya ta riga ta same shi suna matafi kuma ya riga ya kama shi don haka yanzu tun da ya zama matafi ita kuma kasaru matafiya ne suke yin ta daga wanda lokacin kasar ta riga ta hau kansa kenan ko hadisi na biyu riwaya daga abdullah bin umara radallahu anhu qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama idha ajalahu sayru yu'akkiru al-maghriba fa yusalliha thalathan thumma yusallimu thumma falamma aka ne kallama ko kallama yalbathu hatta yuqimu al-isha'a wa yusalliha rak'atayn yace naga amandan Allah sallallahu alaihi wasallam inji Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya yarda da shi yake cewa idan tafiya ta zama ta gaggawa a Annabi sallallahu alaihi wasallam to mangariba kuma ta yi yakan jinkirta sallar mangaribar har sai lokacin da ya samu sukuni sai ya tsaya sai ya yi ta amma in ya tashi zai sallace ta raka uku sannan sai ya sallama sannan in ya sallaman nan ya yi karanci ya zauna a gurin face sai ya tashi ya sallaci isha ita kuma isha sai ya sallace ta raka a biyu in ya raka a biyu su mai sallimu sannan sai ya sallama wala yusabbihu ba'dal isha'i baya yin sallar nafila bayan isha hatta ya kuma min jofin laili sai in dare ya yi can zai tashi normal sallarsa ta dare shi kenan sai yi da wannan malamai suke cewa in mutum yana sallar yana tafiyan kasaru an sauke masa na filfili tun da farillar ma an rage ta to kuma na fila kuma kaga ita min babu aula a ce an rage ta amma duk da kan ya samu nutsuwa cikin dare kan tashi sai ya sallarsa sai ya sallarsa ta haka kenan yin sallar isha idan tafiya ta kama mutum raka biyu ake ko amma mangariba uku uku ake yin ta me yasa ake yin ta uku uku saboda ita wutarin sallan rini ne da rana ana yin sallah shafa'i shafa'i shafa'i ne ko dai na filfili bibbi bibbi ko kuma na farilla hurhudu hurhudu sai mangariba uku ta yi shafa'in sallolin rana kamar yadda ake yin wutiri ya shafa'in sa ya ta zama wutirin sallar rana kamar yadda ake yin wutiri ya zama wutirin sallolin dare عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع وهو راكب azan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallar tadawwi yana haye akan abun hawansa bai gare kiblati ba sai lalle ya fuskanci alqibla ba wannan shay'un ma'rufun ko ba sai lalle ya shi duk inda dabba ta fuskanta shikenan idan zai yu zai juye da ita sai ta alqibla ya kabbara sai ya sauke ta ya tafi inda za ta yi in ba zai yu ba sai a yi kaifa amkana wani misali za ka tafi kano daga nan kaga yamma za ka sa gabanka kaga zai ka juyo da mota sannan ka yi kabbara sannan ka ci gaba da sallar nafila ba a sannan ka mai da ita ba in dai ba taka bace babu salatu tadawwi ala al-himari babin da yake magana akan sallar tadawwi akan jaki ya halatta akan ayi sallah akan jaki ko bai halatta ba riwaya daga Anas dan Maliki annahu salla ala himarin anas dan maliki Allah ya dade shi yayi sallah akan jaki wajahu an yasar alqiblati fiskansa tana hagun din alqibla fakila lahu sai aka ce masa a'a kana babba to salli li ghairi alqiblati zaka rika yin sallah ba tare da ka fiskanci alqibla ba ku ne manya kuma ku ne ake koyi da ku a addinance faƙala sai yake ce musu laula an nira aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'alahu lamma faluhu ai inda ba dan naga annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka ba wallahi da ba zan aikata hakan ba nima nima ba zan aikata ba karshen hujja kenan ko annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana yi saboda haka shi ma zai yi akan jaki fa kaga kenan ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan jaki yana sallah ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah bai fuskanci alqibla ba duka wa'annan abubuwan kenan kamar yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi sallama yakan wato kenan season opportunities duk inda fursa ta same shi zai cusa wani abu da zai samu aikin alkhairi a cikinsa tafiya ta kama shi a kan jaki yayi nafila mu ko fursa nawa take wuce mu ko aka ce ni'matani maguni fihi ma kathiru minan nasi asihatu wal farag ni'ima guda biyu da yawa mutanen musu kamun ga da lafiya da kuma faraga ya za faraga zai tafi gona gona zai tafi ko sai alalarsa ya wujakin sai da tafiya yana sallarsa ka gani mun kuma mun zama tafi fa sai dai a kunna waƙoƙin mutanen kano a sa a wuya abin nan ko kaga yadda irin dama da dama makin da bature yanzu ya kokari ya cushe ya tare ya hana ya'yan musulmai sai dai sa waƙoƙi suna ta ji ta ka shigo mota direba tun daga kano har mai duguri da kiɗa wadda wani na ce masa yanzu wannan da alkur'ani kake sakawa daga kano zuwa mai duguri kai shekara ɗaya kana yi tun da sana'ar ka ce kullum kano mai duguri a ce kuma kur'ani ka samu bakara har nasi kana yi kana tsammanin a shekara ba za ka haddace alkur'ani ba ya shiru ko jama'a na ragaje ragaje ragaje irin me za ka kare da shi ya shiru yana tunani haka dai muka rabu da shi to kaga wannan daman bikin an cire sau daga kowace dama ka samu yi wani aikin alkhairi kowace dama ka samu yi wani aikin alkhairi limaminmu na college yanzu lokacin mabina na muka gaishe ya tafo abina a kan acaba ce ina motar ka yace a yanzu mota sai abin nan yace ina tafiya ina mining me ya kace mining yace mining nake wani irin mining yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim eh daga ba sai ta wani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim eh to eh da aka kafin ya fito ya zo bakin hanya yana yi in ya hawo yana yi in ya zo yana yi inda koma haka yace mining nake kaga da sadaka eh yawa kowace dama mutum ya samu ya kokare tura wani abu eh shi yasa ake cewa continuous assessment ko yawa wanda zai tafi je shi abin nan zai amfani yana da rana babu mallam ya tatawwa fi safari dubar salati babin mutumin da baya yin tadawwa'i a tafiya bayan salloli na farilla an yi sallan farilla ya kamata tashi a yi nafila a bayan dago ana kiransu me ake kiransu eh rawatib sunanin rawatib to idan ana cikin halin tafiya ana iya haƙuri da sunanin rawatibi saboda sauwaƙawa tunda an ce al'islamu yusurun ko inna dina yusurun wale ya shaɗi dina arin illa galabahu ko yau ma ja'ala Allahu alaikum fi dini min harajin ko yau Allah ba san da ya takura muku عن ابن عمر رضي الله عنه قال سيبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يصبه في السفر نا أبو كما زن الله صلى الله عليه وسلم سيان زامني إن جاء عبد الله بن عمر أما بتبقى قدر سينا إن نافلة أتفيا با إن يفر الله شكنا با نافلة إن يفر الله شكنا با نافلة shi akan kansa zai iya amma a matsayinsa na shugaban al'umma da masu karfi da raunana to haka in yi abu masu karfi yakan yi abu masu rauni wanda kuma aka ce asafaru qit'atu min al'azabi shi kansa tafiya wani nau'i ne na azaba ko da haka fa za ka za a hukum himmatu fa li ajli ila asrihi a ila ahlihi sadaka ya gaishi yayi tafiya da shi yayi abuce shi na tsawon lokaci amma bai taba gada ne sasa yana yin sallan tasbihi ba kaga kenan yanzu ya mana adalci ya ce falam arahu ban taba ganinsa ba bai ce baya yi ba amma shi dai Allah bai nuna masa ba ko yawwa wa qala Allah ta'ala sai kafa hujja da fadin Allah da madaukakin sarki ke cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika kuna da uswatun hasana dabi'a kyawawa na koyi fi rasulillahi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana annabi sallallahu alaihi yana da kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye kyawawan yanayi kyawawan ibadu kyawawan mu'amala wanda ya kamata ce ku ku gani ku koyi kuma wannan hadda lamul kasami ko ga kuma kad na tahqiqi saboda haka yanzu me yake nufi kenan anan me yake nufi anas yake nufi anan a ibnu umar kai sorry ibnu umar yana nufin ku koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam in kuna tafiya kun yi farilla an kammala sai ku ci gaba da harkar tafiya kuma amma yin a gida kuke to shi kenan sai a yi ta yi sai a yi ta yi yana son ku koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ne la'alla wani ya ci ba haramun bane ko yawwa kayan abdullahi dan umar shi ma abdullahi dan umar da yake fada a wani guri yace yake cewa salatu safar rakata ne ko man kalaba sunnata bakar kafara sallar tafiya raka'a bibbi ne wanda kai saba wa sunna to ya kafirce bai ce wanda ya yin wannan din ba ya ce suna general in general ko yawwa to nan ma sai nuna mana shi fahimtarsa lalle mi hakan din kar wani ya toge ya ce ai ba farilla ba ba haramun bane sai ya ce zai yi a a yanda dai aka ga ake yin nan an fi samun mamura wato a nan a wannan gurin babu man tatawwa fi safari fi gairi dubul salawati wa qablaha babin hukuncin wanda yake yin sallar tadawi a tafiya a tafiya amma ba bayan sallolin farilla ba ko kuma kafin sallar farilla kafin a zahar za ka iya nafila in an yi a zahar kuma na ma za ka iya zahar za ka iya san nafila to amma in nafila ta zaba a wa'ina lokutan bane ba shi kenan za a yi kasar babu nafila kwata-kwata ko kuma za a iya yi hadisi daga amir bin rabi'ata Allah ya dada shi annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallama sallas subhata bil layli fi safari ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallar wato kenan nafila da daddare a tafiya ala zahari rahilati akan abin hawansa da daddare kaga ba bayan sallah zahar ba bayan sallah asar ba kuma kafin ta ba ana cikin tafiya akan raƙumar yana tafiya yana yin nafilfili akan ta haithu tawajjahat bihi duk inda ta fiskanta da shi nan yake yin sallah wannan ya karfafa mana abin da muka karanta na baya kenan ko sannan ya nuna mana za a yi nafila a tafiya ba na dubur salawatil alkhamsi almahuda ba mun fahimci wannan duka man wannan annabi sallallahu alaihi yana cancanja abubuwan jahiliya yana insatin na musulunci domin da wasu suka ce awaliyatu shi'ri farkon waka an kirkiro ta ne a sakamakon wahalar da mutum yake suskanta a lokacin tafiya idan zai tafi wani gari akan ta laraba kenan nake nufi akan rakumi da garjin rana babu inuwa yana tafiya bayi da abin da zai ɗebe masa kewa sai waka don haka sai kaga yana ta kirkiran waka in ma bai san wata ba sai kirkira wata ya ta rera ta ya ta rera ta ya ta rera ta sai ta ɗebe masa kewa har ya zuwa inda za a je ko yawwa to yanzu musulunci ya zo gurin wayannan shiriritar manzo Allah sarsa yake bi yake cire shiriritar sai ya sa addini yanzu ya sa sallah a nan gurin ko kaga duk wanda ya gani zai koyi maimakon sallah la'alla ba yana tafiya yana karatun alkur'ani in ba sallar yake ba ko yana mai ne irin na shek kabir ko yana subhanallahi wa bihamdihi suwar ko astaghfirullah ko la ilaha illallah wani abu dai makamancin wannan wanda zai cike wannan faragar aka ce ni'matani maguni fihi ma kasiru min as-sihhatu wal farag yanzu ya samu faraga daga nan zuwa Kano akan rakumi ko safi nafila nawa ya kamata ce yayi zai yi da yawa subhanallahi nawa ya kamata yi sura nawa zai karance na alkur'ani ba zai da zanna haka kawai shiru dungurin ba sai ya cike gurin da wani abin alkhairi wanda kuma ta nan ne ake samun fifiko tsakanin mutane da mutane yawwa season opportunity ko yawwa ake cewa ko a duniyance idan mutum yana maza maza ya season wani opportunity zai ginu fiye da wanda yake zaune a guri daya ba ruwansa da opportunity sai opportunity ya zo ya same shi haka ne ɗaya daga cikin abin hanyoyi na ginuwa akwai opportunities mutum ya duba duk opportunity da yake tare da shi a kusa da shi maza maza ya utilize din su ta yadda za ta amfani da shi amma ya akwai opportunity baka amfani da ita ba ba za ta amfani da kanta ba yau amma in ka yi amfani da ita sai ta amfani ka a duniyance za ka samu abubuwa ka tunanin kada son ka ci gaba za ka yi tunanin SWOT analysis ko ƙarfinka rauninka damar da kake da ita da kuma wato kenan matsalar da za ta iya zuwa ta cinye ka to wajen wannan opportunities din shine zaka dodo abin da ke kusa da kai wanda zaka iya wanda da baka tsaya kai tunani akan saboda zai abin nan ba to yanzu shanai sa sama yana karantar da mu amfani da dama a duk lokacin da mutum ya same ta babul jam'i fi safari bainal maghrib wal isha hada sallar maghriba da isha a tafiya ya halatta an ibn abbas radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati zuhri wal asri annabi sallallahu alaihi wasallam yakan hada sallan azhar da la'asar sai yi su a lokaci daya idza kana ala zahar sayrin in ya kasance akan tafiya wato in ya kasance yana tafi wa ya jima'u bainal maghrib wal isha'i yakan kuma hada sallar maghriba da isha ka gani saboda bala Allah in tafiyar mai tsanani ne sai ya kawo kaman yanzu sai hada ya azar da lasar din sa ko kuma yayi su da wururi jam'u suri ko jam'u ta'khir ko jam'u taqdim gwargwadon damar da yake da ita inda wururi ya ga yake da opportunity sai hada ya azar da lasar din sa shikenan a wuce lai in kuma yana dan cikakkiyar dama haka sai bari sai azhar lokacin ta ya na mutare ya gama na la'asar mutare zai shiga sai ya hada ko kuma ya jinkirta su ya kai su karshen mutare na sallar la'asar sai hada ya magariba da azahar da la'asar haka ma kuma isha gwargwadon wato kenan daman da yake da ita wannan ma kuma yana daga cikin sauki da addinin musulunci yake sauwaƙe wa ƴaƴayensa ma ja'ala Allahu lakum bid-din min harajin ko Allah bai sanya muku takuri wato kenan a cikin addini ba babun idza lam yadiq haka ne qa'idan salla ala janbin idan mutum ba zai iya yin sallah a tsaye ba saboda laluri to zai iya sallah akan hakarkarinsa ba na a kwance kenan ko yawa kun tuna babu mai ahalari eh alhayatul ma'luma ne ko fi salati idza idza lam yasdi yusalliha qa'iman yusalliha jalisan wa ay minane mustanidan yawa idza lam yakun dalika yajlis zalam yakun dalika yastanid haka nan ne to ashe ga inda malam ya zago wannan fikihu an an imran bin husayn radiyallahu anhu qala kanat bi bawasiru na kasance yana da basur basur ya daga min hankali ya daga min hankali kusan cututtuka da yawa yadda bakin fata ake daure su balarabe ko bature ko wasu fararen fata nan ba sa iya jure wani abin mamaki da ya ce yana da basir wasu abdin nabi ya sallar sallar a salati sai nisan bai sanar to ya zan yi ne sallah basir ya tare da zuwa nan kata wajen mai basir ya tambayin da zai sallah eh wakala zai ke cewa salli ka'iman in za ka iya tsaye a sallah a tsaye ka yi ta tsayenta bayan lamtar zade faƙa'idan in ba za ka iya tsayawa kai sallar ba sai ka yi a zaune bayan lamtar zade ba ala jambi idan ba za ka iya ba to sai ka kwanta kan hakarkarinka sai ka yi za ka yi ta tsaye za ka yi ta zaune za ka iya abin illa iyaka mai alari ya ce a tsayen in ba za ka iya ba amma za ka iya yi a jingine a tsayen to ka jingina sai ka ɗan jingina sai ka yi haka ma a zaunan in ba za ka iya ba amma za ka iya dan jingina da wani abu da ka jingina ka yi sannan ba za ka iya ba sai ka yi shi wato kenan a kwance mun fahimci wannan rabuwa wani lokaci mun fi dauriya na ga wani mutum ya tura wata mace matarsa ce a kan turoli ti tafiya ta kai daga nan zuwa kofar fada ko fiye da haka sai kai ta bakin basurum sai ta tashi da kafar ta taka ta taka ta shiga bandaki wani tsoho ne ba don zane ya dago ya gaba ta tashi ko ta shiga ta je ta biya bukatar ta dawo kuma ta zanna kuma ya tura ta saka so ga tafi sau da za ga mutane a makka ko a wasu gurare sallah sai su zasa kujera su zauna a yi sallah da su kuma su naɗe kujera su tashi su fita shi masu da abin su ga ga baki fata da wuyan gaske ya hakan da amma fa yanzu na ga an fara koyi za a cikin masallatai na gaga abin da to anyway inda laruri musulunci bai hana ba amma duk da aka fa in kai a zaune za a baka rabin ladan wanda ya tsaye ne mutum ya san da wannan babu iza salla iza salla qa'idan summa sahha aw wajada kifatan tammama ma baqiya wanda yake nufi mutum yana sallah a zaune ba da lafiya eh ba lafiya eh to shike ya sallan ka zaune mutum yana cikin sallah a zaune sun masaha sai ya warke abin da yake tare da shi din ya hana shi sallar a sai sai ya warke an waje da ke fada ko kuma ya samu sauki dai ya zai tammama ma bakiya sai ya tashi sai ya gama abin da ya sauran ka yi raka biya zaune sai ka je daram sai ka tashi sai ka ƙara sauran kuma a tsaye ko ka yi su a kwance ka ji lafiya sai ka dan mike ka zauna sai ka karasa su to hakan din ya halatta ko bai halatta ba riwaya daga nana Aisha ta ammul mu'minina Allah wa daga take da ita take cewa lam tara nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yusalli salatal layli qa'idan haka ne bata ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallan dare a zauna ba haka ne wannan tsallake wani abu annaha lam tara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli salatal layli qa'idan ba ta taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallan dare a zaune ba kad ko da sau daya hatta a sanna sai da shekaru suka fara kama shi fa kana yaqra'u qa'idan sai kabbara sai ya fara karatu a tsaye hatta idza arada a zaune kai sorry qa'idan a zaune hatta idza arada an yarka'a ya ta yin karatunsa ya ta yin karatunsa ya ta yin karatunsa lokacin su shekaru sun fara kama shi kenan ko sai ya karatunsa ya karatunsa ya karatunsa ko kama eh idza arada an yarka in ya nufin zai ruku'u ya gama karatu kama sai ya tashi fa qara'a nahwan min 30 ayatan sai ya karanta kamar aya 30 in ya tashi sai ya ci gaba da karatunsa a tsaye haka ne aw 40 ko kuma kamar aya 40 gwargwado arba'in ayatan ko sun maraka sannan sai ruku'unsa sai ya ci gaba da sallarsa yanzu ya kafafa a kansa kenan ko la'alla ba zai iya dogon tsaye da yake yi da ba saboda yanzu ba kaman jiya ba kaman yau ba ko sai karatun a zaune in ya zaddab da tashi sai tashi sai dan karisa sai ya abin nan wato dai ba zai bar kowace irin dama ba dai sai ya figa sai zai tashi da ya dan ya tsaye kamar aya 30 ko 40 da haka ya halatta za a yi sallah a zaune kenan ko za kuma iya ingausa hada zama da abin kaga kenan wannan yana nuna cewa idan mutum yana cikin sallar sai wata ɗari ya zo sai ya zauna sai ya ci gaba da sallarsa haka madama yana cikin hayyacinsa wannan ma ba matsala wa an harar da Allah an ha ko an huma fi riwayatin nana aisha a wata riwaya take cewa thumma yaf'alu fi raka'ati thaniyati mithla zalik idan yayi haka a raka'an farko ya zauna ya kabbara ya fara karatu in ya daidai da ya kamata ya tashi ya yi ruku sai ya tashi ya dan karatu a sai sai ruku sai kada sallarsa haka a raka'ar farko to haka kuma zai yi wato kenan a raka'a ta biyu fa idza qada salatahu idan ya idar da sallarsa nazara sai ya duba ya gani fa'in kuntu fahimina ne fa'in kuntu ya kaza sai ya waiwaya ya ga idan a farke nake ta haddasa ma'i sai magana da ni ya faɗi abin da yake bukata wa'in kuntu na'ima in kuma bacci nake itaja shi ma sai je kwanciyarsa yi ma sai je sai kwanciyarsa mun fahimci wannan kitabu tahajjudi littafin da yake magana akan sallan dare shine tahajjud kenan ko Allah ce wa mina laili fata jadbihi nafilatan laka ko yawwa mun ce tahajjud me yake nufi hmm sallan dare istilahan kenan lokacin fa duk da wannan istilahan dai dole istilahar ne lagata ne ban ji ba kokari ƙarakar lafi lafi kokari ka wahal da jikinka shi ne ta hajjid ko jahada ya yi kokari shan wahala yauwa amma yanzu an ce ta hajjid ya zama mai ya zama sallah da daddare kenan ya zama istilahar kenan yanzu kamar da da yin ce a salatu mai ake nufi kafin musulunci addu'a ko in ka ji balarabe a da ya ce baka sallah to yana nufin addu'a ne in ya ce baka zakka wani abu daban yake nufi in ya ce baka kafiri me yake nufi wani abu daban ba amma zai islahi musulunci ya dawo ya bashi wani ma'ana daban ya kara masa ma'ana akan ma'anarsa wato kenan ta da ta haka kalmar tahajjud ita ma tana nufin wahal da jiki amma in ka wahar da jikin da alkur'ani to yanzu shine ake nufi an ce tahajjud babu tahajjud bil laili yin tahajjud da dare an ibn abbas radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza qama min al-laili yatahajjadu idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da daddare yana yin tahajjudi ma'ana yana wahal da kansa da alkur'ani yana sallah kenan da alkur'ani idan ya tashi zai yi kenan qala sai ya ce allahumma lakal hamdu an takayyumu samawati wal ard ya Allah godiya ta tabbata a gare ka kai ne dawwamamman samai da kasai kenan yanzu mutum ya tashi da daddare ya yi sallah ba karamin ni'ima ba ne ba kowa yake samun wannan ni'imar ba a rayuwa wani zai gama rayuwarsa ba da rabu a wannan wurin ya zama daga cikin almaharumun ko lisa'ili wal maharumi almaharum shine wanda wani aikin alkhairi ba a sa da rabonsa a ciki ba ya zama an haranta masa kenan saboda haka wanda kuma Allah ya masa muwafaka yana iya tashi yayi to wannan ya zama daga cikin wanda suke da nasara da falala to idan har ko ya fahimci hakan ka tashi kai sallah da dare a matsayin ni'iman Allah ne to akwai bukatar ka gode wa Allah don haka da ya tashi zai yi sai ya ji daɗi a ransa cewa ya tashi zai yi sallah don haka sai ya fara da godiya wa Allah madaukakin sarki sai ta Allahumma lakal hamd ya Allah godiya ta tabbata gare ka anta qayyimu samawati wal ard duk sama da ƙasa kai ne dawwamamme ko kai ne din ce dawwamamme me ake nufi eh ba gushewa shine shine qayyumu dawwamamme fa in ce dawwamamme ba ƙarshe shi ne da wanda ba farko ba eh bugoma kawa'idi alƙidamu wal baƙa'u to baƙa'u yanzu shi kuke ta faɗa yi mai wanzuwa shi da baƙa'u to yau to dawama shi ne alƙidamu me to alƙidamu dawama eh wal ƙidamu da dawama ko me dawama al'azli allazi laysa lahu asl na farko farko farko farko farko da dama can yana nan bashi da farko wanda bai da karewa shine baka'u kenan ko shine wanzaji wanda kuma to baya da beginning fa to shine du sama da kasa babu wanda yake dama kafin lokaci da zamani shi ma li'annahu kana wala zamanu ko fi azalin lam yahu zamanu babu wani zamanin da za a ce zamanin da aka yi Allah a babu shi kafin zamanin ma yanzu Allah yana nan wanda shi ne ake kiransa wanzaje saboda aka ce Allah sama da ƙasa gaba ɗaya kai ne da wamanni mun gane wannan yawa samawati wal ardu waman fihi ka hada abin da yake cikin su ma gaba ɗaya walakal hamdu ya Allah tallar da na tashi zan yi da daddaren ina jin daɗi ka bani wannan ni'ima da lafiya godiya ta tabbata gare ka anta nuru samawati wal ardi kai ne hasken samai da kasai domin Allah maɗaukakin sarki shine sos na kowane haske ko Allahu nuru samawati wal ard duk wani haske da ka gani a sama ko ƙasa hasken Allah maɗaukakin sarki ne Allah maɗaukakin sarki duk inda ya haska nan ne yake da haske haka ne wa man fihi na da abin da yake cikin su gaba ɗaya walakal hamdu anta maliku samawati wal ard godiya ya Allah ta tabbata a gare ka naji daɗi da ka bani dama na tashi ka bani lafiya tashi zan yi sallah don haka na gode maka akan wannan kuma na tabbata cewa kai ne mai mulkin samai da ƙasa ma'ana sama da ƙasa komi naka ne komi ne ne naka ne bature duk abin da yake garara shi discovery yake yi ko a taba na a taba na a taba na dama raw material din suna nan kuma Allah ce wallahi kala kuma ta amaluna duk abin da za ku yi ma Allah ne ya halice shi don haka nasa kawai ya gano ne in an hada wannan da wannan da negative da positive zai bada haske ok ina ka samu wayar da wannan din ko kuma ions sun positive ion da negative ion ina ka samu su already dama suna nan shi yasa da bature ya solo ya kansa ada ce ta mata can neither be created no destroyed ba ba a created mata kuma ba a destroyed sai dai it can change from one form to another yawwa duk abin da ka lalata shi canja yanayi ya koma wani abu daban amma ba ya kare bane babu abin da zaka iya karar shi gaba ɗayan sa kamar da ba abin da zaka iya farar da shi ko me gani fararre ne ko ne ka gani kuma wato kenan yana nan sai dai ka canja masa yanayi daga wani yanayi ya koma wani gida ne mai kyau ka kone shi ya zama toka to da tokar da energy da ya kai releasing sama da hayakin da ya tashi sama duk in ka tara su a gefe da ka ada gidan zai baka same weight same weight haka ne sada ka samai da ka sai duk abin da ka gani mallakan ka domin fi da duk abin da ke cikin su walakal hamdu ya Allah ina maka godiya da ka bani dama na tashi zan yi sallah antal haqqu kai ne tabbas kai ne tabbas saboda ka babu wani abu wanda yake tabbas kullu man alaiha fan duk abin da ke kan kasar nan zaka neme shi ka rasa wata rana yawa wai buka wajen rabbika fuskan ubangijinka ita ne za ta wanzu wa wa'adukal haqqu alkawarinka kuma shine tabbas kowa zai iya maka alkawari ya ƙi cikawa ko kuma a ƙi ba shi damar cikawa ka zo gobe zan maka kaza kafin gobe ya mutu eh da gaske zai maka amma bai kai goben ba yawa amma Allah madaukakin sarki in yi alkawari inna Allah la yukliful mi'ad baya cika alƙawari don haka alkawarin ka shine tabbas wa liqa'uka haqqun saduwa da kai kuma tabbas ne tabbas ne dole dole sai mun koma gaban Allah madaukakin sarki za mu haɗu da Allah ko yawa yawma nahshurul muttaqina ila rahmani wabdan wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirdan in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abdan laqad asahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al qiyamati fardan saboda kowa sai ya zo gaban Allah wa qawluka al haqqu kuma Allah magananka ita ce tabbas wa qawluka haqqun magananka tabbas ce duk abin da Allah ya faɗa hakan nan zai faru babu abin da abin wal jannatu haqqun ya Allah na da aljanna gaskiya ne mana na da aljanna tabbas akwai ta reality ce ba illusion ba ne ko ba ruwan haɓo ba ne wannan haƙun na wuta ita ma tabbas ce na yadda cewa tabbas akwai wuta tana nan wannan biyu na haƙun kuma na yadda annabawa ma gaskiya ne tabbas allah maɗaukakin sarki ka aiko annabawa a duniya nan kuma duna imani suna yadda da su wa muhammadun haƙun Allah na yadda Muhammadu ma an yi gida ko na yadda Muhammadu ma gaskiya ne wai Muhammadu shi din da yake magana ya yadda Allah madaukakin sarki ya yi shi a matsayin Muhammadu tabbas wasa'atu haqqun na yadda tashi alkiyama haqqun gaskiya ne ita ma tabbas Allahumma ya Allah laka aslamtu na sallama gare ka din gurungun laka aslamtu wannan yana yi kaga duk wannan magana ba ta tafa shiriri ta ba yana da yaƙini ɗari bisa ɗari kawai ya sallama ga ubangiji ɗari bisa ɗari babu abin da zai yi tasarrufi sai wanda Allah maɗaukakin sarki shi ne Allahumma laka aslamtu don haka zai ce ko mai ce a'a ni sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya abin nan mutanen maka za su zo da dabir in ka isa ka cire duwatsun maka ka kai su guri kaza ka sa mana gona ka sa mana mene ka sa mana me ko kuma mu ganka ka zo mana da littafi daga sama ko mu ga kafura sama kana yawo ka tafi da fuka sama ka je ka dauko mana wahayi yace subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasulan sarki ya tabbata ga Allah ai ne ba ni nake wa kaina ba ni ban zo ne kawai kuma ni mutum ne saboda ka sai abinda Allah madaukakin sarki ya yarda ko ini ini tadaitu fa bima yuha ilayya rabbi yawwa wa bika amantu sai kuma da kai ne nayi imani Allah nayi imani da kai wa alayka tawakkaltu ya Allah gare ka nake dogaro ɗari bisa ɗari inda za mu tabbatar annabi sallallahu alaihi ya dogara ga Allah ɗari bisa ɗari bisa ɗari sai mun ji tarihin da Jabir bin Abdullahi yake ba mu labari sun dawo sun dawo daga yaki ko ta bangaren Najd ya zo ya kwanta ba zalaban kawai ya zo ya ɗauki takwabin sai zare ya ɗaga zai sare shi tsintsin abokin gaba ya ce manyan na uka mini ya ce masa Allah ko ba zai sa ana in sare kai ce Allah ba ɗaukin kaga tsabar tawakkali kenan wa ilaika anabtu kuma gare ka nake komawa dama Allah ya ce wa anibu ila rabbikum kuma kun ji shi ya ce wa ilaika anabtu ko ni gare ka nake koma Allah ce to ku din ma ku koma zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu kuma ku sallama shi yace yace me walaka aslamtu ya Allah na sallama na mika wuya kuma aka ce to anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku koma zuwa ga ubangijin ku kudin ma ku sallama ga Allah madaukakin sarki yace wa bika khasamtu da kai ne nake husuma ma'ana da hujjar da ka bani da ita nake husuma duk abin da zan kafa hujja da shi zan kafa hujja da abin da ka bani shine alqur'ani shine alkur'ani ba zan yi komai ba sai na samu dalilinsa daga alkur'ani sai na samu dalilinsa daga wahayi daga gare ka kawai shine abin husumata wai da ka hakamtu idan na samu matsala kuma zuwa gare ka zan hukunta zan kai hukunci zan nemi a hukunta Allah madaukakin sarki ga matsala kaza ya zan yi na hukunta shi yasa idan sahabbai suka zo da wata mu'udala wanda bai da ansa sai ya ce musu ku jira tukunna ni ba a ce min komai ba ba gaya mun komai ba mace ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce mijina ya sauni alhali shekara da shekaru muna tare da shi duk yayan ciki na na zubar masa su na tsufa uwa ta ba ta na uba na baya nan wa komai yanzu ban da komai sai kawai yanzu a rana tsaye kai ce ya sauni wallahi ban yadda ba kai wani abu yace to me zan ki miki tunda dai har ya riga ya zartar da sakin yayye taitai yace a shi sai abinda Allah ya ce o ba za ka iya ba shikenan sai ta je gida ta yi sallah raka'a biyu tace Allah na je gurin annabi ya ce ba zai iya ba sai kai to kai din ka mun ga kuka na kafin wadda za ka aikata zo ta ya saukar da wahayi kar sami Allah kallan lati tujadilu ka fi zawjiha Allah ya ji magana wannan da ta zo take jayayya dole sai kai wani abu kan mijinta kai ba kai ba me yasa bai yi ba ba a bashi wahayi ba saboda haka shi kuma baya hukunci sai da abin da Allah madaukakin sarki ce a hukunci da shi to hukuncin bai zo ba saboda haka dole ya abin nan saboda haka ce wata shake ila Allah yanzu ta tsallake ka ta kai complaint din ta zuwa ga Allah wallahi ya samu ta hawarku Allah na ji muhawarar ku don haka to ga an sa ga yanda za a ga yanda za a ga yanda za da kace okay ga wahayi yanzu ki zo ga yanda za a ga yanda za a sai ka bada wato kenan hukunci saboda haka yana komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki ko wa bika haka ne muke hakamtu ai wai laka hakamtu ko don haka bayan du yayi wannan sai ce faghfir li ma qaddamtu ya Allah na roke ka duk abin da nayi na baya wanda ya wuce na kuskure Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mu wa ma akartu abinda zan yi a gaba a kuskure da rashin sani da ajazanci na dan ajazanci na dan adam Allah madaukakin sarki ka gafarta mu ina roƙon ka gafarta mu wa ma asrartu da abinda na yi shi a asirce ni na san laifi ne kowa bai sani ba kuma kowa bai san nayi ba amma na san kai ka sani Allah ka yafe mu wa ma alantu da abinda na yi shi a fili koma ma yana gani kuma kuskure ne Allah madaukakin sarki ka gafarta mu antal muqaddim Allah muqaddimu ko kai ne wato kenan gabacece kai ne akan gaba a komai ko wa antal muakkiru kai ne kuma a baya kai ne muka sa a gaba kake jan mu ta baya ma kai kake kula da mu saboda matsala ba za ta zo mana ta baya ko ta gaba ba kai ne mai abin la ilaha illa anta babu abin bauta da cancanta wato kenan sai kai ya Allah madaukakin sarki ko kuma ce la ilaha gairuka babu wani ubangiji abin bauta koma bayan ka in ba kai ba wala haula wala quwwata illa billahi babu karfi a ciki babu wayo ko dabara ko hikima a gare ni wala quwwata babu karfi ko wani wato kenan isa a gare ni illa billahi sai dai a gurin Allah madaukakin sarki karfi na karfin Allah madaukakin dabara ta Allah madaukakin sarki wannan shine in ya tashi zai yi tahajjud yake kuma da yana karanta da mu daga cikin adabul addu'a idan za ka yi addu'a ka yi wa Allah madaukakin sarki kirari ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati sai ka mika kokon baraka zuwa ga Allah madaukakin sarki sai ka cikance da salati a annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ga Allah madaukakin sarki ya amsa maka yawwa annabi sallallahu alaihi in yaji mutum yana addu'a bai yi kirari a Allah ba bai yi salata annabi sai ya ce wannan addu'ar ba ta isa da wuri ba sai ya ce masa ga yanda ake ga yanda ake ga yanda ake yi domin Allah madaukakin sarki yana son a yi masa kirari yana son a gwada shi a zuga shi a to ai dan adam ma haka ne ko hubbu sana'i dabi'atul insani san yabo ai dabi'an dan adam ne me yasa kaga zaka mutane mutum yana tafiya ana cewa toran giwa lafiyar toran giwa shi ko ya san bai giwa bane amma yakan ji daɗi ko yauwa ka ga mutum duk mutum da kake so ka samu wani abu kai ta zuga shi kai ta zuga shi kai ta zuga shi haka ne to ne tun zaman jahiliya haki ake zaka za a gina ka za a zuga ka da abin da kake da shi da abin da ma baka da shi amma wakan jahiliya Zuhairu bin Abi Salma shi shi kadai ne wanda muka samu labari baya yaban mutum sai da abin da yake tattare da shi na alhairi haka ne yauwa to saboda haka ka gida ka gwada Allah ka zuga shi sannan sai ka yi wa salati annabinsa sai kuma ka mika kokon baranka ka roki abin da kake roka sai ka salati sai ka cika ce in wannan ɗabi'an ka ne addu'a ka sunanta wata gidan a sai shi kun ga manzo sallallahu ku duba irin foundation da ya gina duka fa target din shine daga karshe shine yake cewa me faghfirli ma qaddamtu wa ma akartu wa ma asarartu wa ma alantu haka ne shine kuma wani abu da zai nuna mana bi mamaki shi duk addu'ar tasa babu wanda ya ta duniya bai roki gida ba bai roki kudi ba bai roƙi mota ko mulki ko Allah ba shi jama'a su zo su yi ca a kansa suna cewa sai kai annabin Allah sannan shi ba za ka sa shi a gaba kada yabonsa ba baya so kuma ya hana a yabi wani a kan idonsa har ma ya ce idan ka yabi wani kai masa addu'ar alkhairi bayan bayyana Allah ba daukakin sarki zai sa mala'ika kai mai maka irin wannan addu'a din amma in kai yabi mutum a gaban sa ake ce zamhum bila mujatin ko kayan kashi ba tare da wuka ba wannan yana daga cikin dalilin da yasa da yawa daga cikin malaman mu suke fadawa cikin kuskure saboda mabiya suna zuga su suna zuga su da ya magana aika wallahu akbar allahu akbar shi ko ya ji daɗi daɗakawa wata ya daɗakawa wata shi kenan yau ana ta abin ayana ya basu akarwa kaya ga irin waɗannan duka suna daga cikin abubuwan da suke sa malami ya ji wani abu a jikinsa kuma ya zama baya son ya yi taraji'i inda ya kuskure duk waɗannan mutane suke zuga nan kuma na ce na yi kuskure maza maza sai ya gyara abin da ya kamata ya gyara na kuskuren ba zai karba ba ba zai karbi gyara ba saboda me saboda ba zai so ya karbi kaskanci ba kun fahimci wannan to wannan shi babu fadali kiyamin laili abin da yake magana akan falalan kiyamin laili sallah da dare an ibn umar radiyallahu anhu qala kana ar-rajulu fi hayati nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'ya lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana dare inji abdullahi dan umar idan mutum yayi mafarki qassaha ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya bada kissan ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullahi nayi mafarki kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza mun gane haka dai fatamannatu an ara ru'ya idan mutum ya mafarki ya zo ta annabi sallallahu alaihi mafarki kaza kaza sai ce ga fassarar mafarkin ka sadaka ina ta Allah Allah ne ma in yi mafarki in zo eh in zo ni ma na faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam sai a bani fassarar ko fa qusuha Allah rasulullah in ba na bari kisa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu alama amin haka ne wa kuntu gulaman shaban na kasance kuma lokacin yaro ne saurayi matashi wa kuntu alama fil masjid amma masallaci nake kwana wani masu da abin nake na ko al'ada wasu lasala lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da uwa yana da uba ko dan gidan sayyidina umar amma a masallaci yake kwana saboda me sallah da karatun alkur'ani da sauran ayyuka fara'aitu fi nawmi wata rana kawai sai na mafarki sai na gani a cikin bacci ka anna malakai ne aka zani malaiku guda biyu an malaiku biyu ne na gani a cikin masallaci sun zo ai sun na mafarki sun zo sun cakke ni fa zahaba bi ila nari da suka cakke ni shaki wayana sai muka wuta da su sai suka tafi da ni wuta fa iza hiya batawiyatun ka tsayyar bi'iri sai na ganta cycle ne kawai da cycle ɗin rijiya yake babban rami ne wa keke amma kuma cycle zurfin wutar tana ciki tana balbala wai za laha karnani sai na ga tara da kaho guda biyu wai za fi ha'una sun kwatsam duk wani izafu ja'iya ce irin kwatsam kaga abin nan kwatsam kaga abu kwatsam sai na ga wato kenan wa'insu mutane a cikin a cikin ita wutar kada araftuhum wanda ni na san su a duniya mutane ne wanda na san su waje altu aqulu sai ku na dinga kururuwa ina cewa a'udhu billahi minan nari a'udhu billahi minan nari a'udhu billahi minan nari yanzu da wake neman taimako da Allah madaukakin Allah ka tsare ni daga wuta Allah ka kiyashe ni da wuta Allah ka tsare ni daga ina neman tsarin Allah daga wuta abin da safe yake wannan abin da ya saba ne a rayuwa da zaran ya ga matsala da Allah yake neman taimako don haka shi manifesto kuma a cikin mafarkinsa da Allah madaukakin sarki yake taimako da da wani abu yake neman taimako ba Allah ba ko wani malami ko wani shehi ko kuma wani abu daban ba Allah ba to da da wannan abin zai yi shi za ka zo cikawa abu kaɗan kana kalmar shahada kana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin da mutuwa ta zo maka ta foci abin da za a ji kana yi kenan an ce malam usaimin da ya zo mutuwa hadisi yake ta karantawa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza qala saboda abin da ya bata rayuwarsa yana karantarwa kenan sai gashi yana kafin yayi kalmar shahada ta karshe hadisi yake ta jawo yana kuma bayani yana jawo hadisai kuma yana saboda me man sha ba alashi shi ba alayi wanda ya tsufa akan abu da haka zai rayu shi za ki son tun kuruciya wa ayyamal hadasati faktanimha ala innal hadasata la tadumu shi yasa ake so tun daga kuruciya mutum ya zama ya sabu da wa'annan abubuwa sai gashi na cewa a'udhu billahi minan nari a'udhu billahi minan nari qala sai yake cewa haka da ko falaki na malakun haka ne sai wani mala'ika sai zo ya same mu akar wani mala'ika daban kuma waina mala'iku guda biyu sun zo sun shafke ni sun yi wuta da ni kamar za su jefa ni ina ta neman tsari sai ga wani mala'ika kuma ya zo ya sarme mu bakala ne sai ya ce mana lantura ha ba kai ai ba za a tsorata ka ba ba za a tsorata ka ba kai kam dai kana abdullahi dan umar ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah wanda suka fi tsanani a wajen koyi da shi ba za a tsoratar da kai da wuta ba haka ne ba za a tsoratar da kai da wuta ka kwantar da hankalinka mana sai kwantar min da hankali baka sastu ha ala hafsata sai na zo ni da sassafe na samu hafsatu sai na bata kisan cikin jikin ji abin da na gani jiya a masallaci ina kwance ina mafarki ga abin da na gani wace ce hafsatu ya yasa ko matarwa matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam maza maza sai je gidan yassa sai ya gaya mata ita kuma fakasat ha hafsatu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai hafsatu sai ta ba da kissar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yaron nan dai ya ce min gashi gashi gashi gashi gashi abin da ya gani faqala sai yake cewa ni'imar rajulu abdullahi ma da da cikakken mutum abdullahi yanzu me masa yabo madalla da mutum abdullahi na ji daɗinsa na ji daɗin wannan mafarki kun san yana alfahari da wasu daga cikin mutanensa haka ne yawwa sau da ka ce madalla da mutum abdullahi lauka ne ya salli min lail allah ma da ya sa yana sallah da daddare allah ya sa abdullahi yana dama yana sallah da daddare aida ba kwaɗa ban ji gaya ita fa kana ba'adu sai ya kasance bayan wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi bayan wannan mafarki da wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi abdullahi ya kasance la yanamu min al-layli illa qalila bai sake bace da dare ba sai dan kadan sai dan kadan kullum baccin sa dan kadan sai tashi ta sallah ita sallah ita sallah ita sallah ta sallah da dare ko fa tashabbahu illam takunu inna tashabbaha bil kirami kiram babu tarkil qiyami lilmaridi haka ne babin da yake magana akan wato kenan barin tsayuwa lilmaridi ne ko lilmaradi idan mutum ba shi da lafiya zai iya barin sallar da yake yi da daddare kullum ya saba yana yi da daddare ko ba zai yi ba dole sai ya ci gaba da yin sallarsa yana rashin lafiyar da daddare wanne ne daya riwaya daga john dabi bin abdullahi allah madaukakin tarki da shi yake cewa ishtaka nabiyu sallallahu alaihi wasallam falam yakun lailatan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin rashin lafiya ishtaka ai mina shakawa ya samu da rashin lafiya wata rana don haka sai aka samu dare guda bai tashi yayi sallah ba saboda me rashin lafiya ko yawwa in an ce lailatan dare ɗaya kenan aw me eh aw lailatain ko kuma darare guda biyu kwana daya bai yi sallah da daddare ba ko kuma kwana guda biyu wato kenan bai sallah da daddare ba so da aka kamar wato kenan akwai rangwame idan mutum ba lafiya ko Allah madaukakin sarki ya sauwake wa mutum musamman ma abubuwa na nafila kaga na farillar ma aka ce ai a zaune ko ko man ta kama yayi a kwanci yawwa insha Allah za mu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah ya sa mai aiki da shi Allah ba mu ladan sabon da muka kuskure Allah ka gane da mu kuskuren kama mu ikon gyara kuma ya fi mana to mana lokacin tafiya tambaya ko littafi na biyu ba lokacin na biyu to akwai tambaya na no. وعليكم السلام ورحمة الله